ana daga cikin abubuwan da aiki na ya faɗa musamman magana kan samuwa din nan abin da ya kai ni abuja wannan sati lokacin da aka tada wannan magana akwai kwamiti na kusurin kawo kawo shari'a wadda ta kai wa shugaban ƙasa cewa ba ta yi da wannan abin da aka faɗa ba ya ba da umarni aka kawo kwamiti da membobi na supreme council din da shi minista ba gudu wanda shi ne sa hannu kan wani takardar da kuma kwararru da wayoyi aka zauna da wani suka duba suka nuna musu waɗansu kalmomi a cikin waɗanda suke daga ji akwai wani gaji a cikin da to abinda ya kai shi ne cewa za a zauna a gwaje wannan abin da zaune da suka gano kawo a zo sai suka shiga suna cewa ai kwanci ba an gama cewa wasu ba sa hannu ba ba duwana abu da yake fada babu shi a ciki da suka je aka nemi shi wani babban mutum gwamnatin jiya a gwamnatin tarayya aka yi ofishinsa zan yi shi ne na na hudu a najeriya suka yi ofishinsa da dare aka yi shi minista aka yi sa'a baya ne yana yau da yadda wani aiki dawo ta kasa ya ci kawon kawon kunna mana aka ce to kwamishin na gashi da samarata ina aka fara akan maganar bayan kungiyar ya zauna amma ga shi ne zuwa sai ce a'a ai zai zo ya sake zauna ya sake bayani akan wannan abin da ya faru da mutum na aka zauna a tafi kai abin da ya zo ya muku bayan ga masu kai abin da ya zo ya muku kai wane ne wannan abin da aka ce akwai kura a cikin sa ko da kurar kuma akan wannan idan ba ku zo kun yi abin da ya zo da ya ba wanda shi kahiri ne ya doka a kan cewa duk wanda aka kama ya ya yi ya yi halitta wani jinsi a biyar da kowaye za a yi masa hukunci na ba ma da can tara sai ɗauki to idan kuna so ku fitar da kanku to ba wani doka za ku zaɓa ku gaya wa duniya cewa wannan dokar kuma kuna kanta amma ba haka ba to za mu sanar da mutane ga matsayin kwakwan wannan abin da ya faru wannan shi ne abin da aka yi dama aka wa biyu da kuma shan hakar tsaro saboda sun ji ake malamai sun zauna za su ba da shawara kowa ya mallaki bindiga kowa mallaki bindiga sai ya kasa wannan shi kuma tura da suke ganin akwai hadari a wuce suka ce idan ake haka to najeriya za su zama kasar musulmi don haka aka yi afghanistan koya mallaki bindiga aka yi jin juya hali sai da aka gwamnatin musulunci saboda tunda mutanen Najeriya suna son musulunci to idan aka mallaki makamai ko dole sai an yi juye juya hali sai ce wannan abu kamar wannan abu da ya faruwa ne a nan cikin gida da dade ana ji ko? mutum ya ta kama ko? Hello? Wani barawo aka biyo, a nan bayan gida, sai ishigo magoda na sai ya turo ko ba ya rufe, akwai nan bayan sai ce kai kar kuma yi barawo na sai kaskara, a cikin akwai tsani zai sa ya gudu. sai barawo ya sa ko ba ya sa kada ya sa hukani ya gudu an gaya masa abin da yake mutum an gaya masa cewa koyawa da jima kamai za a biyu za a biyu za a gwamnatin musulunci a najeriya a sai a ba su wake yi a da mun kona abin da yake ake ganin tashin hankali rashin ba su faru su ka ala bai yan uwa abin da a cikin mutanen wani ya gaya wa mutum yake cewa na taɓa gaya wa wani abu da ya faru a ƙasar zamfara ita kun manta cewa wani mutum aka kama ya je mu Qur'ani guda 30 a cikin mazai yake ai wani abu ai wani ne wallahi sai Allah ya wani abu sai aka yi din ya tsaya da farkai ai da tsaya kai ba wanda ku bi da nan da su yi mana da mu tsara mu haka shi saboda haka in an taba Allah aka kyale ko wala Allah wani kyale shi da shi da shi da zai kira saboda haka ko ko na tsarki mataki ko na tsarki mataki domin wannan abin da ya faru akwai wani mutum da ya kai shi wanda yake da aiki ya yi wani gari a ƙasar zafara ya yi wa'azi bayan kuma wata zafara biyu ko kuma zafara ɗaya ne sai ɗan ta'adda suka je suka kama garin da suka kama garin suka kama da kamawa sai suka umarni ko a ɗauko musu katifofi a sa musu a masallaci aka kai musu masallaci wannan hikima ta wannan kai su gafi da zai tafi a masallaci an yi haka yanzu ba bai ba wannan yan uwa ba su kara ala bane ba su kara ahiyar ala bane to duk inda kuke jin labarin fitinar ta wuce da kuke yanzu kuma dole akwai wajen zuwan da suke bayan wannan fitilar to abin da ke faɗa an dai ja an dai an yi gargadi kuma an yi musa ƙarshe cewa daga wannan mutukar ba a yi wani waɗansu mataki da hoɓa sa gwamnati ta yi ba to ba mu shakka malamai za su akwai mimbari da ba da mali kowa ya mallaki bindiga kana da gidan sauti kana da gonar su tafiye da ita ka mallaki bindiga don haɗarin ya kai shida yawa najeriya ta yi ƙarfin duniya ta kashe musulmi da allah da kake kanjen da na aka zuwa larawa muka yi zuwa yau ba a yi wani abu ba da allah ba kashe wani an kashe halilu halilu kuwa halilu ba kai shi wani allah to wannan barazana da malar suke za su sanar da mutane cewa in ba yi wani abu ba sai an ba da umarni cewa a mimbari kowa ya zarge su duka kuma da garin da ake wannan kar ka ɗauka akwai wani wanda zai iya kwantar da mutane babu wannan kuma sai abin sai gaskiya da gaskiya addini ka yadda ya biyo mutane don a lokacin kowa da yawa laka ba wani ne zai ba kishin addini sa ne zai dan ba da zai ba da zai kai da dola kai a zo ka ba da kuɗi a kashe ka ka ba ba kashe ka a zo mutum a gabansa gaban matarsa a gaban ya'yansa a yi zira da matarsa a yi zira da uwarsa to me amfani zai zama mutum da zama da wani wakati da wulakanci ba fara shahara ba yawa abin da muke gaya kuma cewa babu shakka halin da rayuwar na biyar da shi shaka yi suka yawa duk abin da ake da suna na fatanci to an kai an kai kuma abin ya kaka wala in wa inda kun ga abin da malamai suka yi a wajen za ku yi mamaki don ba za a iya cewa duk malamai kuma iri ne wani wallahi har sai da wani malami ya dubu mutum ya ce kun sha mana wannan tasiriya haka yi gaba da wallahi babban mutum ne a Najeriya na hudu ne a Najeriya ya ce kun sha mana wannan tasiriya ya gaya mana kun sha mana wannan saboda haka abu ne wanda yake kowa ya riga a ce da mu ana kaza ana kaza wannan mun shaji wannan da su ne saboda haka da fatan dole sai wala ko yi wala yawa yawa ko ai wala ko yi wala Allah ya kyauta mana amin ya rabbal alamin Allah kare lafiya akwai jawabin dalilin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ka sani babu wani halitta da Allah ya yi wanda ya daraja da zaɗa da zaɗa da zaɗa. Jiya nake gaya musu a wani taron mauli. Nake cewa wani mutum ne wasu mutane da suka yi taro suke duba wai zancen Isra'i da Iraki suke kawo kamar ƙayyata ko su shawo shakka wanda kakannin su kai domin sai ta da ake ai shawo da sun yi inkarin isra'ila isra'ila to wannan yawa idan ka sa kai kallo ka duba yadda Allah ya bayanin sa akan manzon Allah misali kamar wani mutum a yanzu a yau sai aka ce ya tashi daga kano ya je lagos ya dawo ya sallah za a kano ai tafiyar da za ka yi ka ce an ya ya aka yi amma sai aka yi ya shiga jirgin sama ya je lagos ya dawo da allah ne ya mamu ne abin mamaki za a yi mamaki haka cewa ya hau jirgin sama ya je lagos ya dawo ya sallah za a za ka yi mamaki ba saboda mai jirgin sama zai iya kai ke dawo da shi to shi allah ba sai ba wanda ba sai ya kai ba wannan a tsarani an Allah bai kai ba wani a shi ya ce da kansa ba to Allah da yake da jirgin sama ya kai gare ka ya dawo da shi ko shi ne ya kai bawan ya dawo da shi sai gagara ba wa cewa in da bawan ya yi tafi a Allah ne ya tafi da bawan shi ne ya kai shi ya dawo to wannan malamai suka ce wannan ya isa kadai da Allah ka faɗa Isra'i ka yarda da shi tunda Allah ne shi iyo bawan da Isra'i don haka wannan faɗa da abin da aka faɗa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam تدرس إذا قلت عبد الله سيد خلقه لتسمي له والدة لا تاتا بكورة إن دي كاتي باو حتى وكمان فقشي على غير وتدرجة كباو مثلا درجة تدرجة كباو هنا لذا شيء النبي عليه ولا درجة يمشي كما درجة درجة إذا كانت درجة تاتا درجة لأن الآن الدنيا على يعيشها إذا إذا درجة تاتا درجة فهو الأدب يا أدب يا درجة yawa shi ke ba abu daraja da samu daraja ba wa annabi ne in yayi abin da samu daraja shi shi ne shi shi ne an nan ne da shi ake samu daraja to da haka da abin da aka faɗa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi da shi bai ce ka dangana wa duk ko inda ba kai Allah bane to kar ka yi tsoron shi da kai ka ka bai da ka ta shukura kada duk komai dan kada inda ba kai ba ba kai Allah bane to kar inda kake ba wa Allah ne duk daraja manzo Allah ya hawa wannan daraja saboda haka shi ba da tijani zai mana bayani zai mujizinsa da dalilojinsa wanda Allah ya masa ba da zama lafi. Na manta kai ashe. Kina zama ki kafin ji akwai karin kasida ta wani mutum sa'adin makarar gawani wanda za a yi bayan nan da kuma jawabu da alfarin fasa fila ta da mutum.
فلمن وزن الكواني قاتل الذكر الأغاني فلمن وزن الكواني قاتل الذكر الأغاني فلمن وزن الكواني قاتل الذكر الأغاني فلمن وزن الكواني قاتل الذكر الأغاني والمدير بالإيتالي والسماء مكبلاني فلمن وزن الكواني بعد الذكر والأغاني والملاهي والمكاني من كلام أو مباني عالما وصل الكواني بعد الذكر والأغاني كل ذي ويك تراب وابجروها للمعالي عالما وصل الكواني بعد الذكر والأغاني أين عين حق حق تاليا سوى المسالي عالما والقواني وحدث الذكر والأغاني في صفاتي ذات حقا رشوة ليس اللساني عالما وصل القواني وحدث الذكر والأغاني أو مختار البرايا قول تكوين الكياني عالما وصل القواني وحدث الذكر والأغاني ولها مرتداها قبل تكوين المقاليد عارفا وصل الفواني معتز الذكر والأماني وله عمر طويل قبل تغيير الزواني عارفا وصل الفواني معتز الذكر والأماني إن لي قبل البرايا وقوش كل الجناني عارفا وصل الفواني معتز الذكر الأماني وهو عقلي وترابي ووديني وجلالي علما وصل القواني وتزل ذكر الأغاني وهو أسري وهو قلبي وأهلي وأمالي علما وصل القواني وتزل ذكر الأغاني وربيكي وطريقي وجوادي وامتدادي علما وصل وصل الكواني واعتزل الذكر الأغاني وعروضي وقصوري ووحيك في ثاني وصل الكواني واعتزل ذكر الأغاني وعبيدي وشرائي ووأرضي وجناني وصل الكواني واعتزل ذكر الأغاني ليس لي غير المكفى وللأتى ما جناني الأواني واعتزل ذكر الأغاني لا ترى ذكر سواه في فؤادي ولساني صارما وصل الكواني واعتزل ذكر الأغاني إن أرى ذكر سواه غير ناظر ومجاني صارما وصل الكواني واعتزل ذكر الأغاني وارتجاهي في سواه كيف جنت لا أراني ظالما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني إنني نور حياتي رب أمر وأماني ظالما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني يجداري بالمفتى ووعيني وإياني ظالما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني وأفعالي والزماني في جديد الأرماني صارما وصل الأواني واعتزل ذكر الأغاني وحبيبي مصطفاني وصفاني تسمعاني صارما وصل الأواني واعتزل ذكر الأغاني وهو الرمز وعينا رمزه هاء السجاني الغوالي وتسل ذكر الأغاني وعين الاسم والحرف بتحقيق المعاني وسلم الغوالي وتسل ذكر الأغاني وحبيب ومعالم بتقابل وجلالي وصل الغوالي وتسل ذكر الأغاني وودائي ودوائي البراني وجفاني وصل الغواني واعتزل ذكر الأماني ليته الوقت أماني وصله وأواكفاني وصل الغواني واعتزل ذكر الأكاني داء شوقي وزراني في شديد الهيجاني وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني كل نفسي وهواني ومري رؤون الجدال وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني ما بقالي من بقائي من تراني وأناني ظالما وصل الغواني واجزل ذكر الأغاني وذكري وبكائي وأراني لا أراني ظالما وصل الغواني واجزل ذكر الأغاني لعلي فرد جهالي قد هادي ما دهاني ظالما وصل الغواني واجزل ذكر الأغاني وليل قد جفاني للكرامي ورماني دائما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني رب من كنت أرجو وله ثم جفاني دائما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني ونهاني ولهاني وشجاني ولباني ظالما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني ليس لي يوم هليل غير ما منك أتاني ظالما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني غير هذا كالكلامي عاملا لي كل آني ظالما وصل الغواني واعتزل ذكر الأغاني وتقود التي جهارا أرجوني من وكاني وأرسل الغواني واعتزل ذكر الأغاني دون ذنب غير عني وفتاها في سناني وارسل المواني واعتزل ذكر الاماني واراني لست غرفا دائما مر الاواني دائما وارسل المواني واعتزل ذكر الاغاني وارى لو مزقوني بالموالي الخسراني وأنزل الموالي وأكثر ذكر الأغاني لم ينالوا ما أرادوا قد ملاذا وكفاني وأنزل الموالي وأكثر ذكر الأغاني أللوني في ركيب ذكر من يذكر المثالي وأنزل الموالي وأكثر ذكر الأغاني فادعوني ذكروني نرتواني وأماني خالقا وأسأل الثواني وأعتزل ذكر الأغاني وكفاني تعرفا لا أوالي من بلاني خالقا وأسأل الثواني وأعتزل ذكر الأغاني لست أعشى كيد أعداء ولا جور الزمان خالقا وأسأل الثواني وأعتزل ذكر الأغاني مكاني في زماني وزماني في مكاني عارفا وارسل الثواني عاد ذكر الاغاني والصلاة والسلام في تساليم الاواني عارفا وارسل الثواني عاد ذكر الاغاني بالزوال لا تذكرى لا ولاها ما كفاني عارفا وارسل المواني وعدت الذكر الاغاني ثم آل وكآل ساره وارسل الجواني سالما وارسل المواني وعدت الذكر الاغاني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق ورحمة الله وبركاته والعالمين أسعد المستقيم والعالمين حق قدره ومتعاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan aka cire mu manzo sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وبلغ والهادي بما سبق ناصر الهج بالهاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم على تعريف ɗan'uwansa a nayin sani da kuma manya-manyan haribobi daban-daban ta almajirai da yan uwa mahararta wannan mazauni wanda ake fitar tarihi na haihuwar biyayyar halitta shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idija alisani ya mana cikakken bayani akan abubuwa da suke kasancewa da kuma darajoji na manzon Allah wanda kuma kamar yadda shi wanda mai littafi a rubutun bari ga titirani da ibn musarina sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani su darajoji na manzon Allah kusan guda arba'in daga baya kuma ya tsara guda ɗari da ashirin na darajoji na manzon Allah alhamdulillah insha Allah ko da guda goma sha biyar ce in Allah ya ga za mu faɗa a yanzu a sati mai zuwa in Allah ya ba mu dama za mu cika ragowar darajoji na manzan Allah. A cikin hadisi na farko wanda ike magana kan darajoji na manzan Allah kamar inda Anas amma ne da Allah ya tabbata haka nan a gare shi wata shi wannan a cikin darajojin nan akwai waɗansu shi manzo Allah da kansa da kansa shi ne ikon wannan darajar kansa wani darajojin kuma Allah ta'ala ne yake ya manzo Allah ga darajar kaza ga darajar kaza shi ne ainihin wanda wannan mai littafi ya zama ya kara a kai yake cewa amma a nan kaɗan za mu fara ne da nusiba ta manzan Allah ya take shi yake cewa ana suke cewa ɗan malik ike mazala sallallahu alaihi wasallam ina gaya mun ina cewa ni ne muhammad dan abdullahi dan abdul mutalibi dan hashimu dan abdul manafi dan usainu dan kilabu dan murrahu dan gafu dan luwayu dan galibu dan biro bin malik bin nabar bin kinana bin huzaimata bin mutaikata bin iyasa ibn rubara bin zalim bin mu'addin bin adnan wannan shi ne ainihin nisba ko silsila ta manzo Allah to muhallin shahidin sai manzo Allah yake cewa jama'a barkaratu ba gida biyu face sai Allah ta'ala ya sanya ni ina cikin ne mafi bikin alherin ita ta tsara musu ni an fitar da ni ne daga iyayena ma'ana Abdullahi da kuma amina ko kuma in ta dauko daga can silsila ta annabawa har zuwa inda zuwa kan annabi ibrahim har zuwa inda zuwa kan abdullahi ike wani abu na jahiliya bai taɓa samun iyaye na ba kuma na fito ne daga aure ban fito haka na daga wurin nan na zina ba tun daga annabi adam har zuwa inda abin ya shige zuwa abdullahi da amina ike ba an gaya muku fara shi ni ne mafi bikin ku a nan ba na kuma daraja ya biyu ya rawayo dan abdullahi al-ansari ya zama ya tabbata kana a gare shi yake na ce ya manzo Allah shi ja biyu ne yake da bayan manzo Allah ite ina ba da uwata da ubana banza a gare ka ya rasulullahi ina so ka ba ni labarin farkon abin da Allah ta'ala ya halitta kafin kowace abu sai jami'ai ne Allah ta'ala ya halitta hasken annabi kare kafin komai sai wannan hasken na manzo Allah ya zo ina kewayawa da kudura ta Allah inda Allah ta'ala ya zo kamar da shi Ibrahim ya gaya mana a cikin falin awazi nasa ita amma a wannan lokaci da wannan babu komai sai hasken manzo Allah ba annur ba zalimi ba aljanna ba wuta ba mala'ika ba sama ba ƙasa ba rana ba wata ba ƙarshen ba mutum a lokacin hasken manzana shi kadai ne ike biyawa inda ransa yake so sai wani tsohon alƙalin ya cewa gurgu shi haske Allah ya yi ya kuma ƙarfi yayin da Allah ta'ala ya yi nufin zai halitti hasken manzo Allah Allah ta'ala sai ya rama wannan haske na manzo Allah gida na hudu gida hudu hakika na farko ya kaliki alƙalami na biyu aka halitta allo na uku kuma aka halitta alƙashi sannan Allah ta'ala sai ƙara raba wannan gida na hudu na hasken manzo Allah ya koma shi ma gida hudu na farko yusufin farko sai zama an halitti masu ɗaukar al'arshi na biyu kuma alkursi na uku da kowane na mala'iku sannan allah ta'ala sai ƙara raba wannan haske na wasala zuwa gida hudu na farko allah ta'ala ya halitti zammai na biyu kuma allah ta'ala ya halitti ƙarsai na uku kuma aljanna da wuta sannan Allah ta'ala wannan hasken na wanda Allah na hudu ya ka sake raba shi zuwa gida hudu na farko Allah ta'ala ya halitti hasken nan na gannai milai gidan na biyu kuma shi ne ɗiban hasken nan na zuciyarsu shi ne sani da Allah na kuma shi ne hasken ɗiban nan na kewa shi ne tauhidi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Ashe, duk wannan ka duba haske ne ga manzo Allah daga cikin darmudin manzo Allah wanda Allah ta'ala ya ba manzo Allah Allah ta'ala ya zama ya samu da waɗannan abubuwa baki daya wanda duk kowa da mala'iku da duk abin da ya halarta shi ke ja isa ke cewa da lawu lam turai duniya min al'adami kai da ba dai shi ba da ba ku duniya amma saboda Allah su aka masa komai Allah ta'ala ya halici a kan manzo Allah hadisi na uku shine an gaba ga Abdullahi bin Amr ya da ya tabbata haka a gare shi ite na karba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya rubuta ma'ana kaddarorin halitta kafin ya halici sammai da ƙarfai da shekara arba'in a lokacin al'arshi ma ina kan ruwa ina yawo ina da gajiyar abin da aka rubuta a cikin alkur'ani shi da littafi annan muhammadan fatimar da bi'ina cewa shi manzo Allah shi ne shugaban nan annabawa musulmi ne rojo wannan bagawi ma ya rojo an karba da ibadu na zariya ya dama ya tabbata kana a gare shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce san dai cewa ni gurkuman yini a gurkutawa ne ina ce da mafarnan na annabawa san dai cewa annabi Adam ma yana nan kayayye a cikin nan na yin an karba ga wannan handa ya dama ya tabbata kana a gare shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yayin da annabi ya zama ya tsoro wannan laifin sai ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin manzo Allah kai mun gafara sai wani ya ya adamu sai ya ka san manzo Allah ba ba halice shi ba sai ki ayya ubangiji yayin da ka halice ni a ikonka ka kuza mai rai sai ku ɗauka kaina zuwa sama sai na gani a wajen jama'a ta al'arji sai na ga an rubuta la ilaha sallallahu Muhammadu Rasulullahi. Sai ne sani cewa babu wanda za ka raba sunan kai zuwa sunansa face sai ya zama shi ne mafi soyuwa zuwa a gare ka wani. Sai Allah ta ala ce kai gaskiya ya kai Adamu wallahi shi wannan Muhammadu shi ne mafi soyuwa zuwa a gare ni. Wallahi san ka tambaye ni da haƙƙinsa sai ma gafara in kake Allah kai mun gafara dan manzon Allah ita sai gafara maka ita kai wannan Muhammadu ma halaka duka da ba dan manzon Allah ba da ban hanje da ba kai annabi Adam to kaga duk irin wayannan darajoji ne wanda suke na yayin halitta shine manzon Allah an karba ga Abu Hurairah ya dala ya tabbata kana gare shi yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an aiko ni daga mafificin nan na ƙarni bayan ƙarni an zaro a cikin ƙarnin nan da wanda Allah ta'ala ya zama ya fitar da ni a cikin wannan ƙarni muslim ya rawaito an karba ga wasan Allah kai da dama ya taɓa kakar a gare shi ite na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala ya zaɓi kinana ya kusa ƙurashawa daga cikin gidana ya zaɓo min ƙurashawa da cikin ƙurashawa bani hashim ni ko ya zaɓe ni daga cikin ƙabilan nan na bani hashim wanda a wani ainihin da ɗabarani sun suka rubuta wannan hadisi an karɓa ga aisha wannan ta ruminai ya zaɓa ya taɓa ta kana a gare ta ta rubuta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda juriru ike yawa matsala ike kai ina juya mahuda rana da wafada rana ban ga mutum ba mafi daɗi daga manzan Allah ban ga mutum ba mafi wanda ɗan matsalar araba ni abin ban ga ma'abucin uba ba a furar da ya fashi an karɓa ga sabon fariki da dalai taɓa ka a gare shi ike jibrilu ya san wani zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa ubangiji ina cewa in na zamo na riki annabi Ibrahim badadi to ai kai na rike ka masoyi tunda Allah ta'ala ne ke cewa yawma la yuhillahu nabiyya shi ko jan Allah Ibrahim kai rabbi la la tuhzini kada ku ya tare ka ga roƙo ke yi shi ko Allah ta yi yawma la yuhillahu nabiyya ranar da Allah baya kunya da wannan ita haƙiƙa na halitti duniya da kuma abota duniya domin na sanar da su darajar kiyamar Allah da kuma darajar kare. An garba ga jibairu ɗanmu ibu da Allah ya tabbata haka na a gare shi. Ike na iman da Allah sallallahu alaihi sallama da kansa ina cewa ina da wayan sunaye ina da sunaye masu yawa amma na farko sunana Muhammadu ni ne kuma ahmadu ni ne kuma hi wanda Allah ta'ala yake shafe wannan na kafin ki haka na da ni ita kuma ni ne hashim ni ne wannan wanda Allah ta'ala zai tara mutane a bisa diga digaina ni ne kuma aqibu wanda ba wani annabi bayana wanda Buhari da Muslim ne suka yi wannan hadisi an karɓar da sayin hudiri ya kasa ya tabbata haka nan a gare shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril ya zo sai ce ubangiji na ubangijinka yana cewa ka san yaya Allah ta'ala ya daura daukaka darajarka sai ce Allahu alam sai ce ai Allah yana cewa in an ambaci Allah to za a ambace ka tare da shi in an ce ashhadu an la ilaha illallah yake a shahadu annan muhammadu rasulullahi an gaba ga abin zan yi bari da za ta yi tabbata kana a gare shi na ce ya manzo Allah ya kai kasancewa kai annabi ne har ka tabbatar cewa kai annabi ne sai ce ya abazar ya kai abazar mala'iku ne guda biyu suka zo ni ina cikin kwaruwan nan na maka sai dai mala'ikan sai wado ƙasa sai kuma yana sama sai ɗan ike cewa kai a kuwa kuwa shi shi ne ko kuma shi shi ne sai shi a shi ne sai ke ko auna shi da mutum ɗaya sai ya auna ni sai na rinjaye ike auna shi da mutum goma sai ya auna ni sai na rinjaye wannan mutum goma sai ke auna shi da mutum ɗari ike sai na auna shi da mutum ɗari ike ke nan jaye ike ke auna shi da mutum dubu ya kawo da matsala da mutum dubu sai da jaye shi ne da kada ike da za ka auna shi al'ummar su baki daya da sai manzala ya ne jaye al'ummar baki daya an karba ga abdurrahman bin jibril al-albari da dana ta fada ga da gare shi ike manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne annabi wanda ke kuwa shi ne yabo gare shi amma zargi ga waninsa mai gaskiya mai tsarki yake cewa kai halaka dukkan halaka ta tabbata ga wanda ya kare ta ni ya dawaya kuma ya zo ya yarke ni amma alheri ya tabbata ga wanda ya karo ruwina ya ba da gaskiya ya kuma zanzata da fadina ya koya ni an gaba ga ni hurera ya zama tabbata ga na gare shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina ita fata ikonsa daya daga cikin wannan al'umma bai ji labari na ba bai hude ne ko matasare ne sannan sai ya mutu bai ba da gaskiya ba da abinda Allah ta'ala ya koni ba ce sai ya zo ina daga cikin sana ɗan wuta a shekara ɗaya in ka duba duk wannan ina nuni ne da gabaki ɗaya manzo Allah Allah ta'ala ya aiko shi ne zuwa wurin halitta baki ɗaya duk wanda ya samu manzo Allah to abin da ake son shi ka ba da gaskiya da manzo Allah an gaba ga Allah ya zama ya tabbata haka na a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa annabi Musa shi ne annabin nan na bani Isra'ila ya ce wanda yi ga mutane amma ina musu ga manzon Allah yake to lalle zan shigar da shi Musa sai ya wani shi annabi Musa kuma ne ne wannan Ahmadu yake ai ban halittu wata halitta ba mafi girma daga manzon Allah na rubuta duk kafin na halittu zamai da ƙasai cewa ita kuma aljanna abin haramtawa ce a baki ɗan halitta har sai manzo Allah ya shiga wannan aljanna tare da al'ummar sai Allah ya san shi ya wani suwa ne ne wannan al'umma ta manzo Allah sai ke su ne alhamdulillah masu yawan alhamdulillah a wajen hawa a wajen sauka kuma suna daure wannan na tsakiyar suka sako na hali suna kuma ɗarɗake wannan na gabansu masu yin azumi da rana masu yin ibada da daddare ina karɓar alƙami da gare su kuma na shigar da su a cikin aljanna fi shahadar da Allah ilaha illallah wa annabi Muhammadu Rasulullah take annabi Musa ku ya wani ka sanya liman ni ma an zama annabin wannan al'umma ya la kira annabin da yana tare da ita sai ki ko to ni ma ka sanya ni a cikin wannan al'umma wannan annabi ya la yake ai na gabatar da abin da na gabatar na gabatar da abin da na gabatar amma zan kara ka tare da wannan al'umma a cikin gidan da na girma shi aljanna kaga dan uwa shi ma ga shi ina cikin kullu azmina rusuli ga irin wahalar da ya ja da fir'aunu ga wahalar da ya ja ga qaru ga kuma wahalar da ya wado ya sha da haman ta je ga shi amma ina addu'a ina ba shi ma Allah ya sanya shi a cikin al'umma manzon Allah